ونستغفره ونستهدنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أجارنا الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يوم وانا أهل السنة ‘yan uwana ‘yan izana, ‘yan uwana salafiya wahadiya. Muna miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo wannan lokaci ne albarka domin yi muku barka da sallah. Domin gabatar muku da karatuttukan barka da sallah. Wanda kuka yi dace a nan hayin gada za a fara ta. Ku gode ma Allah ‘yan hayin gada. a yau daga cikin godiyar Allah da muke yi masa za a fara gudanar da goron sallah na muhaburorin da lajnatu du'ati sunna ta shirya wanda ta yi masa take da tauhidi addinin annabawa wanda wanda zai fara buɗe mana wannan muhabara shine babban malamin bijo malamin malamin ahlus sunna matashin sunna shine Sheikh Habibullah Muhammad shi zai buɗe mana wannan muhabara a wannan masallaci mai albarka kuma za mu yi shi a jere a jere insha Allahu na kwanaki biyar idan ba an samu tsaiko ba shi yasa za mu buɗe a wannan masallaci mai albarka duba da tun wato manya-manyan ahalin sunna da tare da muke da mutane masu yawa a wannan masallaci na hayin gada Allah ya ƙara wa hayin gada albarka saboda haka zai buɗe mana karatunmu da taken unwani ma'anan tauhidi da kashe-kashensa a takaice domin abin da ya sa muka ce a takaice ba zai shigo mana asalin tafsiri na tauhidin guda uku ba ko guda hudu ba a shi zai faɗa mana a dunkule ne domin muhabara na gaba za ku ji kuma menene tauhidin kaza da tauhidin kaza har a gama kwana biyar insha Allah saboda haka muna neman shek idan yana kusa fal ya tafaddal mashkuran ma'ajuran kowa ya buɗe kunnuwansa Allah ya mana albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصر الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين dukkanin dangin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda bisa kaddarawansa ya ba mu ikon kawowa maraice na wannan rana mai albarka rana alhamis yau nawa ne ga wata?
sha takwas ga watan sha takwas ga watan zulhijja ko? shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar biyayyen halitta a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina kuma ya daidai da hudu ga watan biyar miladiyar haihuwa annabi isa dan maryam alaihi masalam ya saha shekara ta 2026 ga mu a wannan gari mai albarka na hayin gada a wannan masallaci na juma'a na ahalus sunna da ke wannan gari ba don komi ba sai don gabatar da muhadara ƙarƙashin kwamiti na wa'azi da wa'azantarwa masu albarka lajnatu da atus sunna samunaka lera local gambay muna roƙon Allah madaukakin sarki shugabannin wannan kwamiti Allah ya ƙara musu albarka Allah ya wuce musu gaba cikin dukkanin wannan ayyuka nasu na gwagwarmaya don yada addinin Allah kuma daga cikin tsare-tsare wayannan kwamiti masu albarka sun zauna sun tattauna su ga lalle yana da kyau munasaba na goron sallah a sanya muhadarat a kusan masallatai biyar a unguwanni ko garuruwa biyar ba don komi ba kuma su sanya watan taken mahadarorin da za a yi shi ne watan tauhidi addinin annabawa ko wannan haka yake muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu to kuma a wannan masallaci kamar yadda mai gabatarwa dakta ya faɗa za a fara kuma a ce ni a matsayina na ƙaramin ƙaramin almajiri wanda kuma haka yake koda da malam yake ya ambace ni wannan kalmomi da ya faɗa ni kai na taya shi istighfari domin tsakani ga Allah ban kai ba dan muna tare da manyan manyan malaman mu ne ga sanan saboda haka a bani maudu'i wanda zan dan tsokaci akai shine ma'anan tauhidi da kuma rabe-raben tauhidin a takaice. Don na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya wuce min gaba da ku baki ɗaya. Allah ya saita ni akan faɗin kalmomi na daidai kuma masu albarka, ya kare ni daga faɗawa kuskure. Kuma inda muna tare da manya-manyan malaman mu ga suna a zazzaune a kujera wasu suna ƙasa da abin da aji na tuntuban harshe ko wajen bayani da Allah ya yi ƙoƙari a nausar da ni saboda dalili guda biyu dalili na farko kamar yadda na faɗa ƙaramin ɗalibi ne ko almajiri dalili na biyu kusan muhadaran ya zo ne a takaitaccen lokaci wanda tsakani ga Allah bayan azhar din yau na samu na je na zauna na dan laliba abin da laliba na laliba a dan karamin ilimin da Allah ya bani kuma gashi na zo zan karanta kaga ba a hausa su ce ba a fafai gora ranar tafiya haka su ce ko ba haka ba to amma ganin su wayannan manyan malamai abin sai ya ƙara min ƙarfin gwiwa don na san koda na kakare ko na yi jinjibe za a dawo da ni daidai Allah ya wuce mana gaba da wannan maudu'i nawa watan ma'anan tauhidi da kuma rabe-raben tauhidin a takaice abu ne mai fadi amma na takaita akan watan maudu'ai ko guda goma sha ɗaya. Na farko akwai mukaddima wanda shine wannan ya gabata. Na biyu akwai tarifin tauhid ma'anan tauhidi din. Za mu ji a taƙaice daidai gwargwado. Na uku za mu ji ayoyi da hadisai da suke tabbatar da at-tauhid huwa dinul anbiya wal mursalin shi wannan tauhidi kamar yadda taken abin ma gaba ɗaya yake faɗa shine addinin annabawa da manzannai insha Allah sannan abu na hudu at-tagut za mu ji ma'anar tagutu bisa maganganun malamai domin bayan da za a tabo ma'anar tauhidi ba a tabo abin da ya shafi kaurace ma ko kafirce ma tagutu ba na biyar fadalar tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub fadalan tauhidi da kuma a kankara zunubi da shi tauhidi yake yi na shida rabe-raben tauhidi din na bakwai at-tauhid inda al-asha'ira na takwas at-tauhid inda sufiya na tara at-tauhid inda shi'a na goma shine ashirk shine shirka kun ga shine kishiyan tauhidi ko na sha daya al-khatima muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu to alhamdulillah kamar yadda nace muqaddima ta riga ta gabata sai dai abu nabi shine ta'rifut tauhid ma'anan tauhidi fil lugha ma'anan tauhidi a lugha na larabci watan malamai suka ce kalman tauhidi an ciro ta ne ko an tsago ta ne daga min wahadin shay'i idza ja'alahu wahidun fa huwa masdar wahada yuhadu ai ja'ala shay wahidan ma'ana an ce at-tauhid wata an tsago ne daga kalma wanda ake ce masa wahidan masdari ne ana ce wahada yuhadu ai da ala shay wahidan idan aka sanya abu ya zama to guda daya wannan shine a lugga a takaice wa istilahan aw fi shar a shari'a ko kuma istilahi na malaman shari'a su ce ma'anan tauhidi ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yaqtasu bihi min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma' wa sifat watan shine kadaita Allah maɗaukakin sarki da abin da yake ɓanta da shi na halitta wanda shi kaɗai ne ya yi halitta kuma yake da daman ba wannan halittun nasa umarni alalahul kalku wal ab shine minar rububiyya wajen tafi da duniya sama da ƙasa duniya da lahira halitta da tafi da halittar kadaita shi wajen wannan wal uluhiyya da kuma ta Allah madaukakin sarki wajen bauta shi kadai ne tunda shi kadai ne yayin halittu gaba daya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna la ko la yaqulunna khalaqahunna azizun alim ko da kafiran makka da madina inda za ta tambaye su ya halittu sama da kasa za su ce Allah tauhidur rububiyya su ma san tsosana sana da shi to amma wajen uluhiyya to ne ake samun jarabawa to kuma yawanci idan muka duba alqur'ani Allah yana kafa dalili ne akan tauhidul rububiyya wajen tabbatar da uluhiyya inda ka yadda Allah shi ya halicci sama ya halicci ƙasa shi yake saukar da ruwan sama shi ke juya al'amura shi ke bada lafiya shi ke azurtawa shi ke kaza shi ke kaza shi ke tafi da al'amuranka to kuma ya kamata ka bauta mai shi kadai shi din kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai yace alladhi ja'ala lakum al-arda firashan kun ga wancan uluhiyya ne Allah ce ku bauta mishi shi kadai shi ya halice ku ya halice wanda suka shude kafin ku sai yace to in ku kadaita shi da bauta tauhidul uluhiyya za ku samu takawa sai ya ce to ga dalili na rububiya domin a tabbatar muku da wancan sai ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ce to fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun sai wal asma' was sifat sai kuma kadaita Allah wajen sunayensa da siffofinsa malamai suka ce wannan ɓangare biyu ɓangaren da ya shafi yi ko bari bangaren da ya shafi Allah madaukakin sarki ya ce yana da sunaye wallahi al-asmaul husna ko wa sifatul ula to duk sifofin da Allah ya tabbatar ma kansa cikin alqur'ani da hadisai da sunaye da ya tabbatar ma kansa cikin alqur'ani da hadisai mu tabbatar masa sannan kuma mu nisanci jingina mishi wani siffa da bai tabbatar ma kansa ba kuma mu nisanci jingina mishi wasu sunaye wanda ba shi ya ambaci kansa da su ba cikin alkur'ani ko hadisi a takaice wannan shine me shine tauhidi kun ga wannan ta'rifin kusan mu ce mun kasa tauhidin ko tauhidul rububiyya wa uluhiyya wa tauhidul asma wa sifat to sannan ayan da za ta tabbatar mana da wannan ita ce wanda take cikin suratu maryam da Allah madaukakin sarki ya ce ne eh rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan tauhidin ne rububiyya ko fa abuduhu tauhidin ne uluhiyya wastabil li ibadatihi tauhidin ne uluhiyya yace hal ta'lamu lahu samiyya tauhidin asma'i was sifat wannan ayan duk ta ta tabbatar da wayannan watan kashe-kashen tauhidi guda nawa guda uku to kaga masu kora wannan da masu inkari da masu kaza da kaza da cewa hakan ma bid'a ne kaga jahilci ne Allah ka tsare mu malam yake cewa at-tauhid huwa asasul aqida al-islamiyya shi tauhidi da muke gani wallahi shine ginshiki na aƙida na addinin musulunci domin duk wanda ba shi da tauhidi billahi al'azi kamar rubutu ne akan ruwa duk sallanka duk azuminka duk zakkanka watan shi tauhidi shine asas foundation yanzu ginin nan in ba foundation zai ginu zai za a iya rufin nan ba zai yiwu ba to duk abin da zaka yi in ba ka da tauhidi in baka kiyaye tauhidinka ba in baka gyara tauhidinka ba to zai zama to aikin banza Allah ka tsare mu saboda haka ya sa kaga ahlus sunna malaman mu Allah ya saka masa da alkhairi koyaushe suna iya kokarin su wajen karantar da mu tauhidi malai yace wa yaqsudu bihi al-imanu a bi wahadatillahi ta'ala ko subhanahu kuma hakan yana tabbatar da kadaitakan Allah mutum ya imani shine tauhidi cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne la sharika lahu fi zatihi cikin zatinsa wa sifatihi da siffofinsa wa fa'alihi da ayyukansa shi kadai yake wahadahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da ne ba shi da abokin tarayya shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke kashewa shi ke rayarwa malam yace ay al-i'tiqadu al-jazim bi annahu azza wa jalla wahidun fi zatihi la nazira lahu wa wahidun fi sifatihi la mathila la wa wahidun fi af'alihi la sharika lahu wal mustahaqqul wahid lil ibada ka kudurta a zuciyanka a matsayinka na musulmi ahlus sunna mai tauhidi kaga kenan ba a fatan baki bane dan in ka faɗe ta kawai kalman ya zamanto a zuciyanka baka tabbatar cewa Allah ne ya halicce ka shike juya al'amuranka ba shike baka shike hana ka shike azurtawa ba kana tunanin akwai mai yawa wannan bayan shi kaga babu tauhidi ko ba haka ba ka yadda cewa Allah shi kadai yake a zatinsa ba shi da wani wanda ya kama da shi laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir shi kadai yake cikin siffofinsa ko da Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannaye bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kaga wannan sifa ne na Allah ko to ba irin hannunka ba an Allah ya ce wa huwa samiul basir yana ji as-sami'u ko al-basir yana gani ba irin jinka ba ba kuma irin ganinka ba domin la yudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir duk siffan da kaji eh Allah ya ce yana da shi to kar ka ɗauka irin naka ne ba wani wanda ya kama da shi kamar yadda mai risala a shimfidan ka kaga ya shimfida mana tauhidi yace ba shi da farkon farko ba shi da ƙarshen ƙarshe laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqira ba shi da farkon farko ba shi da ƙarshen ƙarshe ba wani wanda ya kama da shi lam yalidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to haka zaka kudurta shi kada yake cikin sufofinsa ba wanda ya kama da shi shi kada yake cikin ayyukansa duk ayyukan da Allah madaukakin sarki yake ba wani wanda ya ce taya shi ina fata mun fahimta kaga kenan wake azurtawa Allah to idan kana tunanin akwai mai gobe da nisa akwai mai azurta akwai tauhidi duk sallanka duk azuminka kaga babu ina fata mun fahimta wake ba da lafiya to idan ka kamu da rashin lafiya sai ka ce ai dama tunda na kama hanyar nan na ci karo da wani na ga yana wani irin kallo dama maye ne shi ce nan na dawo na hau ciwo kaga ina tauhidi babu kenan ka hada shi da Allah abin da Allah shi kadai yake yi ka je ka ce wani ma yana yi Allah ka tsare mu yace idan mu fahimci wannan to Allah shi ya cancanta shi kadai abauta masa Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul isra aya na 23 yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah ya zartar ya ba da umarni ya gama yanke hukunci. Allah ta abudu ba wanda za a bauta mawa illa iyahu sai shi. Ina fata mun fahimta. A ƙarƙashin tafsirin idan muka duba tafsirin Ibn Kathir yace ai ibudullah wahdahu wa turku ibadati ma siwaku yace ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci duk wani abun bauta ba shi ba ku bauta mishi shi kadai kada ku bauta ma wani ba Allah ba ko da rana ne ko da annabi ne cikin annabawan Allah ko da wata ne ko da yanzu a yanki a Najeriya a duniya fa akwai masu bautan hamanci ji saboda lalacewa a Najeriya akwai masu kiran kansu su ma alloli ne a bauta musu kaga sun ci karo da wannan aya Allah ya zartar kada a bauta ma kowa sai shi shi kadai kada hada shi da kowa kama kala ta'ala kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa may yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa Allah yace duk wanda ya kafirce ma dagutu za mu ji ma'anan dagutu anan gaba yayi imani da Allah ad-dagutu kullama ubida min dunillah kamar yadda Imam Malik ya faɗa kullama ubida min dunillah duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah to abin abin maidawa ne ba ma Allah bane ko ba haka ba Allah ka tsare mu yace wa hadha ma'ana la ilaha illallah wannan ayar to ita ce ma'anar la ilaha illallah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kaga faman yakfur bi daguti sai yace wa yu'min billahi an samu me annafayu wal mene wal isbat an kore a tabbatar ƙarshen ka kenan ba a bauta ma kowa sai wa sai Allah yace wannan ma'anan ayin kenan la ilaha illallah ba dai ta ce shiga musulunci ba yace fa innaha a hiyal urwatul wuthqa wannan kalma ita ce wannan urwatul wuthqa igiyar nan mai karfi wanda za ta kai ga mutum har zuwa gidan aljanna قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى babban malamin musulunci ibn qayyim al-jawziya Allah yi masa rahama yace wa tawhidu والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما توحيد با cika fa sai da rukunai guda biyu sune al-ithbat wan nafai tabbatarwa da korewa ko korewa da tabbatarwa idan nafai al-mahdi laysa tauhidan watan korewa tsantsa ba tauhidi bane kace babu abun bautawa ba ka kore ba gaba daya to kai tauhidi ina babu abun bautawa ka kore sannan sai ka kawo al-isbat sai ka ce sewa sai Allah wa kadhalika al-isbat bidun an-nafi fala yakun at-tauhid haka nan tabbatarwa ba tare da korewa ba shi ma baya tabbatar da tauhidi ka ce sai Allah sai Allah sai ka ce siyasa ba yana tabbatarwa din ba kaga shi ma wannan ba tauhidi bane shi yasa muke inkarin masu cewa kawai Allah Allah haka kawai to menene Allah Allah yace illa mutadamminan linnafai wal isbat sai an samu haduwan korewa da tabbatarwa wa hada huwa haqiqatu tauhid wannan shine asalin tauhidi misalin zalika ga dan misali da na bayar a takaice kaman a ce zaid qa'iman zaid qa'im zaid ya miƙe yadullu ala subutil qiyam li zaid ma ana nuna cewa zaid ya miƙe ba kamar anan masallacin mu ce zaid ya miƙe kaga wannan yana nuna zaidu ana tabbatar da tsayuwa gawa gazaidu lakin la yadullu ala infiradihi bihi amma ba wannan yana nuna shi kadai ne mike din ba walam ya kuma hadin ba wani wanda ya mike sai shi mun gane ko ta yiwu shi ka sani ka ce to zaidu da ya mike kila akwai wani wanda shi ma ya mike baka ambace shi ba ko ba haka ba to amma idan ka ce walam yaqum illa zaidun hada tauhidun lahu bil qiyam bil qiyam wannan ka kadaita shi ne da tsayuwa shi kadai ka ce ba wanda ya miƙe sai shi sai zaidu walam yaqum illa ne zaidun ba wanda ya miƙe sai zaidu kenan ka kadaita zaidu shi kadai da ne da tsayuwa li'annahu ishtamala ala isbatin wa nafain domin kalman ta hada korewa da tabbatarwa ko tabbatarwa da korewa walam yakum babu wanda ya miki ba an kore ba illa zaidun sai dai zaidu kaga ka kore kuma ka tabbatar wannan shine kalmar la ilaha babu abun bautawa illa Allah sai Allah Allah ka shigar da mu malam yace yanzu za mu shiga wannan tarifin tauhidi kenan sai abu na biyu التوحيد هو دين الأنبياء توحيدي شيني الدين النبوة والمرسلين da manzannai mun san annabi ko mun san wane ne annabi mun san wane ne manzo tarihi na gaskiya na hakika na annabi da manzo shine dukkanin su watan ana musu wahayi kuma suna wa'azi suna nasiha ga mutane sai dai annabi shi ba a bashi littafin karan kansa ba kila littafin wani annabi ne da ya shuɗe ya karfa ya ci gaba da karatu amma shi ba shi da littafin karan kansa shi ko manzo yana da littafin karan kansa menene dalili akan haka a Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqashaytanu fi umniyati kaga wannan kina yana nuna da manzo da annabi duka ana musu ne suna nasiha suna wa'azi suna karantarwa suna kiran mutane sai a samu shaidanu kuma da za su zo su dinga tarwata wannan ba kenan kadai ne manzo yake wa'azi da nasiha ba malamai suka ce dalilin da zai tabbatar ma da haka shine wancan aya da Allah madaukakin sarki ya ce a inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur ko yahkum bihan nabiyuna ko Allah ya ce inna anzalna taurata lalle mu mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur akwai shari'a a cikin attaura da kuma annur akwai haske na shari'a na gaskiya sai Allah ce ya hukumi bi hannabiyuna annabawa da yawa ba mutum ɗaya ba sun yi hukunci da attaura amma asalin attauran nawa ne na annabi Musa to amma kuma annabawa da yawa su kuma sun yi hukunci da attaura amma ba su aka saukar ma ba asalan kenan su tunda ba littafin nasu bane karan kansu an musu wahayin littafin na wani annabi ne su karba suke karantarwa suke wa'azi to su sun zamanto annabi amma shi asalin wanda a bashi littafin ya zamanto ne ya zamanto manzo kuma annabi Allah ya datar da mu duk da akwai tarifin da ake annabi shine wanda a ai masa wahayi ko amma ba a ce walam umar bi tablighihi ba umce shi da isar ba malamai suka ce wannan ba fassara ne mai rauni aya ɗaya kawai za ta kassara ko za ta raunata wannan tawilin ko bayanin shine wancan ayan da muka karanta wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati da kuma wannan ayan da Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nur yaqum bihan nabiyyuna har zuwa ƙarshe saboda haka tauhidi shine me addinin annabawa dalili qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mun san mun ji wane ne annabi wane ne manzo Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida wannan aya tana fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirina wa anzala ma'ahum ina alaran mu'min kitaba wal mizan liya kuma bainan nas fi maktalafu fi cikin suratul baqara aya na 213 Allah ya ce kanan nasu da mutane sun kasance ummatan wahida al'umma guda daya a ƙarƙashin wannan al'imami ibn kasir ya fitar da hadisi cikin hadisi yana cikin sunanin tirmidhi ya ce tsakanin annabi adam da annabi nuhu watan ƙarni goma ne ƙarni ɗaya shine shekara nawa ɗari kaga ƙarni goma shekara dubu yace kulluhum fil islam dukkanin su suna cikin musulunci dukkanin su masu tauhidi ne ba mushrikai dukkanin su ahlus sunna ne babu yan bid'a amma fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya turo kuma manzannai masu albishir da gangadi gargadi to sai malamai suka ce nan ɗayan biyu ne ko ka kaddara faktalahu kana nasu ummatan wahidatan faktalahu saboda ne ai Allah ya ce fa ba'atha Allahu nabi to me ya faru aka turo manzana sai malamai sai ko ka sai ka kaddara faktalahu inji malaman tafsiri dan kar ka zo ka tuhume ni malaman tafsirin Qur'ani da Qur'ani sai suka ce ai akwai ayan da kuma ta fassara cikin cikin suratul Yunus ko cikin suratul Hud da Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan faktalahu ba shi kenan ba mutane ba su kasance ba face al'umma daya faktalafu to kalmar faktalafu ta fito a nan ko bata fito ba kaga wancan ayan ta ƙara ma tafsirin wancan aya da makaranta na farko saboda haka Allah ya ce al'umma da sun kasance guda ko sannan sai suka rarrabe dalilin me a karkashin wannan kaje cikin sahihul bukhari akwai babi guda da yake yi yace babun qaulullahi ta'ala babun fadin Allah madaukakin sarki a وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا sai yaka kawo hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan wannan ayan kenan yace zamanin annabi nuhu da duk mutane suna cikin musulunci dalilin turo annabi nuhu ya kasance a ciki akwai bayan Allah na kwarai wasu masu ba alhazai ne abinci da ruwa da kulawa da su mutanen kirki su ne ya gusa wa uka wa nasara waddan da suwa da ya gusa wa uka wa nasara duk kullum ibadun salihuna dukkanin su bayi ne na kwarai sai Allah ya karbi rayuwarsu shikenan sai mutanen su saboda karancin tauhidi da sharrin shaidan sai ya shaidan ya kawata musu ya ce to a dan yi batun batun musu ana tuna su amma balam tu ubad ba a bauta musu ba kawai an yi batun mutumin su ne a ce wannan su ne iyayenku malamanku na wanda suka gabata mutanen kirki to Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu shikenan falam tu ubad basu bauta ba da karni ya karni jahilci ya bayyana abubuwa su lalace sai shaidan ya kawata musu yace to ai ko kuna neman Allah ku ne a masallaci ga allolin ku can a gida inda ku aje ai su ne abubuwan da iyayenku suke bauta ma wasu wannan waddan da zuwa da ya gusa da ya guka wa nasara sai su koma su je su ci gaba da bauta musu kun ga bayan Allah ne salihai dalilin haka yasa aka turo annabi nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adhabun alimun qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin har zuwa karshe saboda haka Allah madaukakin kun ga wannan ya zamanto annabi watan manzon farko da Allah ya turo shine annabi nuhu ya kada ta kada ta Allah da bauta ko to ga ayan kuma da za ta kara tabbatar mana qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wannan aya cikin suratul anbiya aya na 25 Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin bima aika wani manzo ba illa nuhi ilayhi face mun masa wahayi cewa annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni inda Allah madaukakin sarki ina ba ta mun fahimta kun ga wannan ayan tana karantar da mu duk manzannin Allah ne suke karantarwa tauhidi shi yasa ta can abin tauhidi addinin annabawa wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cikin suratul nahl na 35 wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala Allah ya ce wa laqad tabbas haqiqa ba a tana min aika fi kulli ummatin kowace al'umma rasulan manzo idan ya je me yake cewa ani ibudillah ku bauta ma Allah waje ta nabu tsago ku nisanci gumaka mu je mu duba suratul a mu je mu duba suratul an'am ko ko arab bari mu ji wanne ne Allah madaukakin sarki yace wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudillah malakum وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم dukkanin annabawan nan abin da suke ta ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta face shi duka kam cikin alkurani haka nan ka zo cikin suratul shu'ara annabawa ambace su da yawa duk abin da suke cewa ku bauta ma Allah madaukakin sarki da da lokaci duk sai mun lissafo su to sai su kwashe mana lokaci duk abin da suke cewa a bauta ma Allah shi kadai ba wani abin bauta sai shi din tauhidi addinin annabawa قال الإمام بن كثير في هذه الآية babban malami al-Imad bin Kathir yake faɗa a cikin tafsirin wannan aya yace wa kulluhum ay ar-rusul dukkanin su bi ma'ana manzanni yadawu ila ibadatillahi wahdahu suna kira ne zuwa ga bautan Allah shi kadai wa an ibadati ma siwahu suna hani dangane da bautan wani Allah falan yazal subhanahu yursil ila an-nas ar-rusula bidhalika منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح Allah bai gushe ba yana turo manzannai tun lokacin da shirka ya bayyana a zamanin mutanen annabi Nuhu ana ta turo annabawa ga sunan ka duba alqur'ani tun da shirkan ta zo dalilin shirkan ana ta turo annabawa suna wa'azi suna nasiha shi kanshi annabi Nuhu sai da ya kwaje shekara nawa yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin kamar yadda cikin suratul ankabut ya faɗa Allah ya faɗa ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihim falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadahum tufana wa hum zalimuna to an ce kafin haka yayi shekara 40 ya zama dubu ba goma ko to bayan ruwan tufanin kuma ya ƙara shekara nawa 60 haka ne to zaka zaka defend da kai ya zama shekara dubu ɗaya da nawa shekara dubu ɗaya da hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce a cikin suratul Yunus ya ce fama amana ma'ahu cikin suratul hud fama amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi kadan ne in mu duba tafsiran malamai wasu suka ce su 40 kadan ne wasu suka ce su bakwai ne ma kai wasu malaman su ce kwata kwata ma ba su wuce su hudu ba har da annabi nuhun da matan su da ƴaƴan su ƴaƴan shi ne ma hamu da samu da yafi su su nawa su uku shi kan ana ya dama ya zama arni ko bare kuwa da annabi nuhun su nawa su hudu su ne su ci gaba da rayuwa shi za a ce ma annabi nuhu uban mutane na biyu na'am saboda haka malam yake cewa dalilin da yasa aka turo annabawa dai shine mai si tawazi wa kana awwalu rasulun shine manzo na farko ba aka hullahu ta'ala ila ahli al-ard wanda Allah ya turo shi bayan kasa ya tsana fiya da wa'azi إلى أن ختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي آه الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب har zuwa lokacin da ya turo annabin ƙarshe manzon ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce la nabiyya ba'd babu annabi bayana shi yasa ake ce mai khatimul anbiya shine cikamakin annaba annabi yace babu annabi bayan shi kenan ba wahayi saboda haka in ka zo ka ce yanzu ga wani an mai wani wahayi ko da za ka ce ai wahayin a ai ilhami ne kamar yadda ama nana mahaifiyar annabi musa ko nana maryam sai mu ce to kaji bakin jahili ya je ya samu malaman aqida irin su malam nuhu irin su shaykh bukhari ta karantar da shi wahayin ya kasa kashi kashi ka sa akwai wani akwai wani wani abin tausayi yace to wahayi ma abun kawai nahal me ya tururuwa ko yace tururuwa ma ana mata wahayi wa wa awara baka ila nahal to shine za ku dinga tada hankali dan an ce amma wali shehi ma wahayi tururuwa ma ai kuzin zuma ko yawa akar maka Allah an mata wahayi ana ta din wahayi ne na me na jari'a wa awara baka ila nahal to da aka ma kudan zuman wahayi an ce ta sanar da mutane an ce ne anittaki bi minal jibali buyutan wa minal shajari wa mimma ya'dishuna wannan ne kai ana ni ma wannan ne ana miji da hannu ana maka aka ma addaka ya ce to ana mun mana haka kawai zan jina jin yunwa wallahi ilhami amma yanzu in jina jin yunwa sarkin dan wake warai yanzu in ina jin shan fate yanzu haka yunwa nake ji zuwa an jima ina tsawasu watsin to ne zan ci to zuwa an jima Allah ya min ilhami sai sai in kira amarya an ce to yanzu da garaje ne za a yi ta da min ilhami ana taɗin wahayi na shari'a da mahaifiyan annabi Musa da mahaifi da, da ita kanta kudan zuma ai duka ba musu ai ne an ce na shari'a ba a gani kintawa kimsa musu ne aka yi Allah ka shigar da mu ala fadilatu sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin babban malamin musulunci Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin yace dallat hadhihi ayat wayannan ayoyi duka suna nuni ne ala annal hikmatu fi irsalir rusuli hikiman da ke cikin turo manzannai da'awatuhum da da'awan da suke suka yi umamihin zuwa ga al'umman su suna kiransu ne ila ibadatillahi wa cewa a bauta ma Allah shi kadai wa nahi an ibadati ma siwahu kuma hani cewa kar a bauta ma kowa sai Allah madaukakin sarki wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin wannan shine addinin annabawa da manzannai tauhidi addinin annabawa wa in ikhtalafat shari'atuhum ko da shari'o'in su ya saba amma kalman da suke faɗa na la ilaha illallah guda ɗaya ne ko ba haka ba amma dai kila sallolin su ya bambanta kila shari'o'i da hukunce hukuncen ya bambanta malai yace saboda shari'a tana sabawa bisa yanayi da kuma annabawa da kuma zamani da kuma yanayi da kuma waje yace amma amma asalin din amma kaga asalin addini shi wannan baya fawahidin baya sabawa guda ɗaya ne tak dalili akan haka domin mu ahlus sunna dalilin mu shine qala Allah qala rasulullah Allah ya ce annabi ya ce to Allah madaukakin sarki ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى منيني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كاجي دليلي كاجي وصية Allah madaukakin sarki. kuma wannan ayata take tabbatar da ulul azmi min ar-rusuli kaf cikin alqur'ani ta kadaita su su biyar din nan ko ke shar'a lakum min ad-dini da annabi ake yi da al'ummar sa ko kaga shi ma ya shigo ciki ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka kaga annabin kenan wa ma wasaina bihi ibrahima yana cikin goba ciki wa musa yana cikin goba ciki wa isa yana cikin goba ciki mun ambaci biyar din ko ba mu ambata ba ana kimar dina wala ta tafarraku fi Allah ka shiryar da mu sai mu je gaba abu na uku ad-dagut menene dagutu a wancan ayan da muka karanta mun ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudillaha wa tajtanibu to menene dagutu dama mun ce zamu zo mu dan fasa bakin sa qala abdurrahman bin hasan ala shaykh fi sharhi kitab at-tauhid babban malamin tauhidi babban malamin musulunci wanda ya aiki iya aiki tukuru ya ma addinin Allah hidima a cikin littafin dai sharhin kitabar tauhidin nan yace a dagutu da yazo ya faɗi maganganun malamai yace mushtaqqun min at-tubyan yace kaga kalmar daguta an tsagota ne an shiro ta daga tubyan me tubyan ke ta iya sako ka gani wa huwa mujawazatul hadd shine wuce iyaka qala umar bin khattab shi kuma babban sahabi umar dan khattab kalifan annabi na biyu ya ce a ɗagutu kaga kalmar ɗagutu a shaidan shi ne shaidan domin shi ma shaidan abin ɗagutu ne don akwai masu bautansa ko ba haka ba ka matsali shaidan idu kala lil insani kafur walamma kafara kala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbal alamin kuma a cikin suratul ibrahim Allah yake ba mu labari ba zai ba mutanensa a tambuli ba wa qala shaydanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fa tajabtum li saboda haka yace ne fala tamlumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya inni kafartu bima ashraftumuni min qabl alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan cikin suratul yasin ko innahu lakum aduwwun bin ko wa ne buduni hadha siratun mustaqim Allah ya ce wa laqad adalla minkum bibillan kabira afalam takunu taqilun kaga duka wannan menene ya ayoyin suna nuna mana dai akwai masu ne masu bautan shaytan saboda haka shi dalilin wannan sai Umar bin Khattab ya ce da buta shaytan wa qala malik kullu ma ubida min dunillah yace shi kuma yace duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah annabi ne salihin bawa ne dutse ne mala'ika ne kai har maciji ma fa ana bauta maciji ne rana ne ba akwai masu bautar rana ba tsakanin gwamba da samunaka daidai wannan garin akwai wani dutse in kaje za ka daidai lokacin da za ka fito wallahi za ka ga wasu yan asara suna ma rana sujada Allah ka tsare mu yace to duk abin da ake bauta muku bayan Allah daguti ne kuma Allah ya ce faman ya kafir bi daguti duk wanda ya kafirce ma dagutu kaga an samu annafai ko wa yu'min billahi ya kama Allah ya imani da Allah ya ce faqadistam saka bil urwatil wuthqa lalle yayi riko da wannan igiyar nan mai kakkiya tsaftatacciya mai albarka ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقد حدثه وقد حدثه العلامة ابن قيم shi kuma babban malamin ibn qayyim al-jawziya shi kuma ya fada bayani yayi bayani mai gamsarwa domin shi ma malamin tauhidi ne yace haddan jami'an wato yayi bayani ne cikakke wanda ya kamata kowa ya fahimta fakala yace dagutu kaga dagutu kullama tajawazu bihil abdu haddahu mimma abudin aw matabu'in aw muda'in kai yace fadagutu kullu kullu kullu qaumin man yatahakamuna ilayhi ghayrullahi wa rasuluhu aw ya'budunahu min dunillah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah yace to kaga dagutu duk wanda ka wuce iyaka ka dauki haƙƙin Allah ka bashi ko da da ka faɗi ne wa ake kira ka je ka kira ko ubanka ka kira astaghfirullah to ka san matasa sai muna ana mana birki ko mahaifinka ka kira wallahi ko mahaifinka ka kira za ka faɗi ka mai da shi dagutu idan shi yasa ka kwana a wutan baka tuba ba an ba shi yasa ka ba kuma a muku na annabi isa ko a anta qulta lin nas takaduni wa ummi ilahin min dunillah sai ya barranta kaman kuma yanda Allah madaukakin sarki ya fada idza tabara alladina tabu min alladina tabu da sauran ayoyi cikin suratul arab da da sauran ayoyi da suke cikin surori wanda in ba su su sa ba to su sun barranta kamar yadda na taba jin wannan kalma daga bakin babban malami a Sheikh Albani Zaria yace Sheikh Sida Abdul Qadir yace mutumin kirki ne wasu kalmomi da ake dingina mishi ne dariƙan Qadiriya yace duk ba shi ya faɗa ba ba shi ya sa ba amma suke dingina mai bauta da sauransu to kaga wannan tabbacin ya tabbata ba shi ya sa ba kaga zai ku fita a wajen Allah madaukakin sarki ba an mai interview kaga interview a wajen Allah yana da hatsari yasa annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki yace ya ubangiji kada ka sanya kabari na ya zamanto abun bauta ya zamanto gunkin da ake bauta ma ko ba haka ba kamar yadda mutanen annabi Isa su koma suna bautai suna bautan kabarinsa shi kuma a Sheikh Uthaymeen yace fa ajaba rabbal alamin du'a'ahu ko wa hadahu bi salasatil ajdari eh hatta badat aw ja'ahu bi du'a'i fi izzatin wa himayatin wa hitani Allah ya amsa masa ina sauraron karatun Sheikh Daurawa yace wallahi an yi kokarin dauke kabarin annabin ya kai su 18 yace kai misali ɗaya da zan bayar dan ba lokaci yace akwai lokacin wani sarki na manta ne ka san tarihi yace lokacin wani sarki yana kwance sai mafarkin gafa kabarin annabi can a garin Madina ana kokarin daukewa kuma sarki ne mutumin kirki yace kai yeso uku kai sai ta ce kai akwai baki a garin nan akwai bakin da su zo aka ce kai to akwai dai wasu mutane da suka zo dan cirani ne yace kai a je a kawo su a je gidan a kawo su ne kuzori sun ce sun zo dan neman sana'a ne za su kuma ba su dade ba su koma bayan ya ƙara kwanciya ya ƙara garin wannan mafarki cewa ga kabarin annabi can ana ƙoƙarin za a haƙe shi ko wani abu dai ya ce kai ba lafiya ba ya ce a je a bincika gidan billahi alazi ana bincika gidan kuwa sai aka ga sun haƙa rami ne ya kai to ba zan ce kilomita ba dai ya kai iya zurfi can ƙasa sannan su tafi sitirar dare zuwa masallacin annabi zuwa kabarin annabi idan su je sai su sama kaje yan duniya da akwai yan duniya a duniya fa in sai sama kaga sai su dauko kabarin gaba daya sai su dawo cikin wannan inda suke kaga sai su tattara su bar gari kaga an bar kabarin fanko babu komi na ba ta fahimta ana cikin haka da aga sun fara haƙi sun yi nisa sai aka kama su shi yasa yanzu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an kewaye shi an ƙara kewaye shi an ƙara kewaye shi ko bana na ga wani wani dan bid'a ya je shi dole sai ya shafa da an bar kabarin na haka na rantsu da Allah sai an samu masu dibo kasan kabarin suna kawo mutane ana rubuci ina akwai wani dan fowon a Kano gashi ne ya samo ya gashin annabi kullum sai an sai an yi hidima duk shekara sai an fito da shi an kalele shi an kuma wallahi ƙarya ne shi kanshi dan uwan shi ma wallahi ya ce ƙarya ne ko wannan ne wallahi dan uwan shi dan uwan shi jinin shi ya ce wallahi ya ce dan fowon ne Allah ya kebo bayi man amma suna ba balle ka ce da kai nake Allah ka shiryar da mu saboda haka na'am to kun ji yace duk wanda za a ƙetare haƙƙi haƙƙin Allah a bashi to wannan ya zama to dagutu a mai da shi abin bauta ko a bishi biyayyan da ya saba ma Allah madaukakin sarki la da'atul makhluqi fi ma asal khaliqi ko fi ma asiyatillah ko wanda ake mada'a kai yace kai bari ku bi dagutun kowanne al'umma shine duk wanda suke yin hukunci suke kai ƙara ko a yanke musu hukunci ba da faɗin Allah ba ko ba da faɗin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama to dagutu gare su kaga yanzu mu muna cikin lalura muna cikin wani hali yanzu constitution wannan katon sandan banza da wani kato yake kullun yawo da shi wai ba za in dai ba wannan sandan hukunci ba zai yanku ba kaga ai wannan muna cikin wani yanayi saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kama lokacin da za a yanki a dinga hukunci da alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi wani malamin ka ko malamin ka ne akan san zuciya akan da'a akan wuce iyaka ga Allah madaukakin sarki ya ce i gabar yin gabar din nan kuma Allah cewa ya ayyama kuma ka bi shi ka masa da'a ya zaman to dagutun ka ina ba ta mun fahimta ba wanda ake mai makauniyan biyayya an ba fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk malamin da zai faɗi magana duk girman rawanin sa sai Allah ne ba sai ka nazu ka duba Allah ne ya faɗa ko manzansa maganar da ya faɗa ya daidai da ayoyi ko da hadisai in ya ci karo to sai ka bashi hakuri ka jefar masa in ba manta ba karatun da ni a samu na kai mun kawo maganganun malamai ko maganar Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad ibn Hanbal tace kai akwai wanda yace ma maganar shi in kaga ta ci karo da Qur'ani ko hadisi yace to ka dauke shi ka buga bango da shi don kuma maganan wani malami ta ci karo da aya ko hadisi sai kuma ka makalkale to kaga shi ya fita a wajen Allah ga annabi ya ce ko ga Allah ya ce kai kuma ka ce malam wane ne malam wane ya ce to shi in imamu malik ne ko imamu ahmad bin hanbal ko imamu shafi shi ya ga ya riga ya fada kaga kai sai dai ka je kai ta abin da zaka yi amma shi ya kubuta dan ya ce in dai maganan da ya fada domin kowa yana daidai yana kuskure sai dai wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗagutu mun ji kalmar ɗagutu saboda haka lalle duk abin da za mu yi mu kasance mun kafirce ma ɗagutu duk abin da ake bauta koma bayan Allah shi yasa ma saboda muhimmancin kalmar sai da ta zo wurare takwas a cikin alkur'ani mai girma ta zo cikin suratul baqara wurare biyu ta zo cikin suratul nisa wurare uku ta zo kuma cikin suratul ta zo cikin suratul ma'ida waje daya ta zo kuma can cikin suratul nahl waje daya ta zo cikin cikin suratul zumar waje daya kurare nawa kurare takwas kurare biyu da ta zo cikin suratul baqara aya na 256 Allah ya ce la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al-ghay to faman yakfur bi wuri na biyu aya na 50 257 ta ga gaban wannan kenan cikin suratul baqara Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wal ladina kafaru masha Allah kun ga waje biyu kenan sai wurare uku da suka zo a cikin mai a cikin suratul nisa na farko aya na 60 Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت waje na biyu a cikin suratul nisa'i shine aya na 51 Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taguti waje na uku cikin suratul nisa shine aya na 76 Allah madaukakin sarki yace alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الله يقول فقاتلوا اولياء الشيطان inna kai da shaidana kana da ifa wurare nawa kenan wurare biyar biya a bakara uku sauran nawa sauran uku cikin suratul ma'ida aya na 60 cif Allah madaukakin sarki ce kul hal unabbiukum bi sharrin min dalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanazira wa abadat daguti dagutin ta fito ko Allah ka tsare mu waje na bakwai cikin suratul nahl wannan ayan da ita ne mahal shahid da Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudillaha waje tamnu dagut waje na takwas cikin suratul zumar aya na goma sha bakwai inda Allah madaukakin sarki ya ce wallazi najtana bi daguta ayya abuduha wa anabu ila allahi lahum al-bushra abashir ibad ya ku bayan Allah wallahi tauhidi shine addinin annabawa Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar mu cikin masu tauhidi saboda haka a ƙarshen maganan babban malami yace idza ta'ammalta ahwalan nas ma'ahuma ra'aita aktharuhum a'rada an ibadati Allah ta'ala ila ibadati tagut yace in ka lura da mutane yanzu ba to wallahi tallahi zaka ga gaba ɗaya sun kauce da yawa sun kauce ma bautan Allah sun koma bautan tagut dama Allah ya faɗa wa in tudi akthara min fil ardi dilluka an sabilillah dama mafiya yawa in ka ji Allah ya ce kafirun a cikin alqur'ani sune batatu kaɗan ne Allah zai ce shi ne shirayi walakin na aksara nasi la ya'lamuna walakin na aksara nasi la fasiquna sannan yace aksarahum yudilluka Allah ce in kai da'a da mutane mafiya yawan mutanen duniya an kai kana neman wai yawa ne to annabi da mutane ne ya fara ba daga shi kadai bane ko ba haka ba suka zo su zama su biyu su zo su zama su uku su zo su zama su hudu su zo su zama su biyar haka ai ta karuwa ai ta karuwa malaman tarihi su ce in mu duba hikimatun min tarihi har annabi yayi wafati addini yana iyakacin shi da juzatul arab bai ma wuce ma tsibirin larabawan ba bayan shi ne a ci gaba da karantarwa da wa'azi addinin har ya kewayo in ka lissafa da da da da da kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin kakannin baladin maguzawa ne saboda haka shi yasa in ka in an hazo ana magana a ce to yaushe ne ma izalan yaushe ne aka fa izalan wanda kuma suke addinin kafin izalan fa kaga wannan hujja fir'auniya ne wallahi yanzu ana faɗa ma ga addini ga sunna ka da ga addini kana cewa kakanni kakanni to sai a ba shi amsan da fir'auna ya ba annabi Musa ya ba fir'auna ko yadda to in ka ce mana mu mushrikai ne kafirai to fa ma balil qurunil ula cikin suratul daha sai annabi Musa ce ne qala inna ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa sai ilimin wayannan yana cikin littafi malamin sai alkitab shine nan allahul mafus Allah ya kiyaye ba zai bata ruwa ba Allah baya mantuwa ko yana mantuwa amma kana rubuka nasiya ko ba haka ba saboda haka lokacin da addini ya zo ma ka fahimci sunna ka riƙa kai aiki da shi wala taziru wa zaratu wuzra ukra ko Allah taziru wa zaratu wuzra ukra ko ba haka ba ranar alkiyama ta kai ta kai Allah ka shirye da mu sai mu gangara abu na biyar fadalul tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub falalan tauhidi Allah ka samu mutu cikin ahlul tauhid wahabiyun na farko daga cikin falalan tauhidi ma abota tauhidi hum ahlul amni wal huda wallahi anan duniya da lahira ma abota tauhidi sune ma abota samun natsuwa a lahira. Wasu malaman masu ce, eh, al'amnu a lahira, sannan kuma walhuda a duniya, suna shiryayyu. Saboda haka mai cewa lalibai ake ina tausayinka, wallahi ba maganan lalibai, kai da dai kake lalibai. Allah madaukakin sarki cewa ya a cikin a cikin alkur'ani ina ga cikin suratul al'am Ya ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun to shin wa'annan bangare ne cikin kungiyoyi cikin jama'a kowa yana cewa shine akan daidai kowa da kowa kowanne bangare ko ba haka ba to su wane ne suke kan daidai kaga mai lalibe ga amsar ka Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cudanye imanin su az-zulmu huna ash-shirk ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wannan ayan ta fassara mana wancan wal kafiruna hum zalimun kaga kafirai sune kaga kafirci da shirka dama ba duka uwan ɗaya uban ɗaya bane to shine zalunci saboda haka Allah ya ce allazina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin masu da imanin su da zalunci ba shine da shirka ba musulmai bane to ulaika lahumul amnu kaga tunda ita tauhidi ita ce kishiyar ne shirka ko shirka kishiyar tauhidi saboda haka su masu tauhidi ne su ahlus sunna ne masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga walan yalbisu imanuhum bi zulmi basu tudanya imanin su da zalunci ba Allah ce ulaika lahumul amn su ne masu samun cikakken al'amnu fil akhirah natsuwa a lahira la ya la yazanuhumul faza'ul akbar إن الذين سبقت لهم من الهدى أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت anfusuhum ma abota tauhidi duk wannan firgici firgici babba da za a wani fika ce sudu fa ilahu min al ajdasi ila rabbihim yansiluna saboda busan kala biyu ne ko can cikin suratul zumar Allah ya ce a shi busan kaga na nan duniya ne ko cikin suratul zumar wani fika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kaga anan duniya ke shi shi kuma can a cikin sura na cikin suratu a suratu yasin eh thumma nufika fihi ukra fa fa idahum qiyamul ladaina qiyamun yanzuruna sannan can cikin suratu yasin wanda muke faɗa din ai kaga busa ne na na tashi ko fa idahum min al ajdasi ila rabbihim yansiluna qalu ya wailana ko man ba'athana min marqadina hada ma wa rahman wa sadaqa musal saboda haka wannan busan da za a yi ayi hashir ayi nashir ayi kiyama duka a sako da rana kasa kasa a karɓi littafi a hannu Allah ka sa mu karɓa a hannun dama kaga duk wannan firgici ne ka karɓa in ma dai a dama Allah ka sa muna daga ciki ko a hagu wanda sai an huta huda kahon zucin mutum ta baya zai karɓa a nan hagu littafin kuma baki irin da da jan rubutu fari sal na mumune Allah ka sa muna daga ciki bayan karban littafi ga tsayuwan kiyaman shi ma babban aiki ne bayan wannan kuma ga tsallake siradi wa in minkum illa waridha ga kuma maganin shiga gidan aljanna ko ta wannan firgici ne ko ba firgici ba wallahi ko wannan sa mun tsaya muna bayani za ka ga abin tashin hankali ne to Allah madaukakin sarki ya ce mumunai musulmai masu tauhidi daga cikin babban falala Allah zai ba su aminci duk ba za su san wannan ba kai filin kiyama ma da za a je su suna nan inuwan al'arshi ba su san ma ana shan ranar ba Allah ka sa muna daga ciki sannan kuma huda wal huda kuma su ne shiryayyu a nan duniya na Allah ka sa muna daga ciki doctor Allah ya sa muna muna da dace su a shiryayyu a nan duniya su ne ahlul tauhid wa ahlus sunna wal jamaa su ne ma'abuta tauhidi in kai lalibanka kaje ka je kai ta lalibanka amma alqur'ani abin da yake kenan alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn fil akhirah wa hum mutaduna fid dunya saboda haka shari'a a fili take afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim tambaya ne wannan kaga wannan an san a fili yake Allah ka shirya da mu amin kun ga wannan babban falala kenan su za su samu aminci a lahira ga kuma shirya yanzu ko wannan bai isa rungume tauhidi ba abu na biyu kuma ahlul janna su ne ma yan aljanna Allah ka sa muna daga ciki ayoyi da dama sun tabbatar da haka wanda suka yi imani imani yana cika babu tauhidi babu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba zai taba yiwa ba sai ka yi imani daga tauhidi ko nan imanin ma akwai al-imanu billahi ko وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ko to Allah a cikin Alkur'ani sai da ya ambaci innal ladina amanu wal ladina amanu wurare wajen guda 72 duka Allah yana cewa yan aljanna ne a wani wajen yace ulaika hum khairul bariya sune mafiya alkhairi kan cikin halittun da Allah ya yi a duniya in kana neman na kware shiryayyu yan gatan Allah yan gaban goshin Allah madaukakin sarki sune masu imani wanda su imani sai ake na kware Allah ka sa muna daga ciki don duk da aka yi kace dalibi ake yi sannan bayan haka sai Allah ya ce jazaohum inda rabbihim sakamakon su a wajen ubangiji wannan yan gaban goshin Allah ne a nan duniya kuma sakamakon su a wajen ubangiji shine aljanna a takaice duka ayoyin abin da suke tabbatarwa kenan ga kuma hadisi a wani ubada bin sami kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan nar haqq adqalahu allah al janna ala ma kana min al amal ta wannan hadisi akwai faranta rai ba na gajiya da karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam daga wannan babban sahabi yace duk wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ya yarda annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kalman Allah ne wanda ya jefa ta zuwa ga nana Maryam shine kun fayakun ina mata mun fahimta kuma ruhi ne daga gare sa kuma inda masali isa inda Allahi ka masali adam halittar in suna mamaki sai ke bauta annabi isa to halittar sa kamar halittar annabi adam ne ko ba haka ba shi yasa ma a cikin alqur'ani yan mathematics din qur'ani su ce in ka duba annabi isa da annabi adam equation is balance duka kowanne an kira su so ashirin da biyar biyar ina yan scientist equation ya yi balance ko bai yi ba ya yi tsakanin annabi adam da annabi isa shine inna masal isa inda allahi ka masal adam yanayin yadda halitta annabi isa kamar yadda halitta annabi adam ne kai asali ma annabi adam din shi ya yake ba uwa ba uba ko ba haka ba shi ko annabi isa ba yana da uwa Allah ka shigar da mu to mutum ya yarda sai shi sa mu musulmai ba ma zagin annabi Isa ko ba haka ba ba ma ma zagin la nufarriqu baina ahadin min rusuli mutum ya yarda aljanna gaskiya ne bai gani ba amma ya yarda Allah ka shigar da mu aljanna mu yarda wuta gaskiya ne yasa muke kokarin kauce mata muke addu'a wanda annabi yace kada ku gushe ku idan da sallah ba ku roki Allah ya kare ku da musibin nan guda biyar ba Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wa mamati wa na'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udhu bika min azabil qabr ونعوذ بك من عذاب جهنم kaga mun san lalle wuta gaskiya ne yasa muke roƙon Allah ya kare mu da ita to annabi yace adakalahu Allahu aljanna Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna Allah ka shigar da mu aljanna domin ya Allah mun yadda kai kadai kake baka da abokin tarayya kai ne mai jijiyu al'amura kai ne ka halicci kowa da komi ala lahul khalq wal amr mun yadda da wannan mun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa ne haka nan annabi Isa bawan Allah ne manzansa ne mun yadda da aljanna gaskiya ne akwai masu karyatawa wuta gaskiya ne akwai masu karyatawa a da rayuwar kabari da ma maganar hisabin duk akwai wanda su karyata mu mun yadda ko ba haka ba yasa India in aka mutu ko na gawan ake sai a in ya bushe ya karere koya ne ya zama gari sai a watsa shi a ruwa ka ji da bugabu wannan ba hauka ba ne? Allah ya masa rabbi aiko? Allah ce kulkunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakzuru bi sudursu fa sayaquluna man yudina qul alladhi fadarakum awwala marra ko ba haka ba saboda haka wannan anan ma ba Lagos ba an fara irin wannan dai malamai su ce kai akwai tashin hankali a ce a kona gawa a kuma jefa shi a ruwa da in ya diddige wai saboda babu waje a suna su ba rashin tauhidi bane kaga su wancan wuta za su shiga wannan kuma rashin imani ne to ko na gawa ai imanin yayi sabi ko ba haka ba su ba mushrikai bane wannan amma wancan mushrikai ne ko ba haka ba sai makalla su wai waje ne yayi karanci dan ba jahan da ta kai Lagos kankanta domin masu lissafin ce Lagos ba ta wuce lera lokal zaman ba wai a je a bincika in ba daidai bane to dama na ce wai ba ta da girma shi yasa a ce to an rasa ba a san a dinga haka kasan ana da bukatun shi yasa a ce a dinga kona mutane kaga ai mutum ba zai fata ya mutu a can ba ka mutu tun anan duniya a dinga babba kaka ta Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a shigar da shi aljanna akan hali da yanayin da yake ciki na aiki malamai suka ce magana ne guda biyu ɗayan biyu ko da aiki mai kyau ko mara kyau za a ne shigar da shi aljanna wanda ya kyakkyawan karshe yana da tauhidi aljanna direct wanda ya mummunan karshe yana da tauhidi amma ya mutu a hotel yana zina kaga kyakkyawan karshe ne wanda ya mutu ido na kuru kuru a gaban shago na a unguwan ba shekara goma da ya shige aka yi wani karan mota wani ya fito da ni da wani shugaban agajin garinmu shi ma shaida ne alkasim mun fito da shi lalle ya kuji sosai sai mun rike shi muna jawo shi kawai sai mun je yana kiran boss din ba Allah ba wallahi sai yana kiran me guruguru ban kira suna ba ai ni da yake ni ma ina da dan taushi eh kafin nan ji ne kafin nan kawai sai na ga shugaba a gani kawai ya sake shi ya kauce sai aikin banza aikin wasu to kaga wanda ya mutu yana an ce kuma bai kwana ba ma Allah ya karɓi rayuwar shi kuma ya mutu yana kiran wani Allah kaga wannan ya mutu mummunan ƙarshe ma cikin shirka kaga ma ba za a dace da wanda ya mutu amma a kato dakin karuwa ba wanda ya mutu yana aiki mummuna ba shirka ba to malamai suka ce idan muka duba kitabar tauhid musamman qaulul mufid na Uthaymin za a dandana mai azaba amma tabbas za a fitar da shi ina ba ta fahimta amma in ya mutu babu tauhidin nan to shine khalidina fiya abada zai dawwama a ciki har abadan abadan abadan Allah ka tsare mu wala kuma haka nan ga wani hadisi da ya ƙara tabbatar da wancan maganar gidan aljanna Allah ka shigar da mu gidan aljanna a yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah dana kana sa goma da saura kenan ku ai ta gama Allah ya gafarta ta Allah ya zabi dace bari mu karasa wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya haramta ma wuta duk wani wanda ya furta kalmar la ilaha illallah kuma yana nufin haka da gaske a cikin zuciyarsa da bayanansa a ko wani littafi wanda shi littafin shine a la ilaha illallah ko ma'anaha wa wa wa wa ko to sai ka bi wannan sharuɗa na kalmar la ilaha illallah ba wai furtawa baki ba to in ka cika wannan kai dan aljanna ne abu na ƙarshe wanda za mu ambata don muna da abubuwa kusan maudu'ai cikin goma da mun yi guda biyar goma sha ɗaya abu na ƙarshe shine gafaran zunubi ana anas an samu hadisi daga anas duk wanda ya mutu yana da tauhidi to zunubansa ma an gafarta masa yace an anas radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul wannan hadisi ne gudu sinima qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khadaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha magatra da wannan hadisi akwai faranta rai wallahi Allah ka shigar da mu gidan aljanna annabi yace duk wanda ya mutu yana da tauhidi ko da ya da zunubi ya kai girman sama da ƙasa Allah zai je masa da gafara wanda ya kai girman sama da ƙasa kai wasu malamai ma idan kaka duba a wani tafsiri na tafsirin Samin na Usaimin a gargashin wancan ayar da take karshen cikin suratul furqan yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima watan wannan miyagun ayyukan bayan an shafe shi kuma za a shigar da shi za a maida su kyawun ayyuka Allah ka shigar da mu abin da mafaɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan mafaɗa bisa kuskure karancin ilimi ne Allah shi yafe mana a wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Masha Allah, alhamdulillah, kan ne amma nan ne da muke aka yi ba amma akwai goraye goraye da suke tafiya goraye amma iyayen nan namu wanda aka dade cikin yada sunna aka aka jima cikin yada tauhidi aka jima cikin rushe bid'a za mu so su jira san samu nutsuwa Allah ya kara wa rayuwa albarka kana ta kwalar da cewa kana ba kai bincike ba kai kaza ba kai almajiri ne haka da ba ku ilimi ba ruwa na ta kana kai ana tambaya ne tun da yake karatun nan ya kawo tambayar wani malami da ya ce shi ne kirkiro da babu ko mafi karancin malami da ya kawo na zamanin nan farko kafin na zamanin nan malamin da ya kawo shi ne ibnu kathir tsakanin mu da ibnu kathir tsakanin mu da Allah shi nawa ya fi shekara 800 ya fi shekara 700 da wani abu domin ibnu kathir ya rasu shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu ɗari bakwai da saba'in da hudu ibnu kathir shi ne sai ya kawo ibnu kathir da rasuwan shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu tsakaninmu da shi ya fi shekara ɗari bakwai maganar shi ya kawo zai zuwa muku tafsiri sai dai kai ibnu kathir ɗaya malamin da ya kawo na ƙarshe na zamanin nan shi ne wane Usaini Allahu Akbar yau da aka haifi Usaini shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai ya rasu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya two thousand one shi ma ɗin ibn Usaini ya kawo maganarsa ne ko ya ce a maganar da ya kawo shi ne annabawa dukkan suna kira ne zuwa ga mene na tauhidi wannan maganar shi ne ko maganar Allah ne sai da ya kawo muku maganar ta maka ne daya na biyu ya tabo ya ce aka magana sai a ce izala ya shaga kamata izala ya shaga kamata to bari mu ji akwai maganganun da suke faɗa an sun ga dama su tunkuɗa mu zuwa ga ilmi sai haka ne ba sa ɗaya ba daga ɗaya zala ne to madalla da wannan izalin sun yi ba da in haka ne izala ta riga ta jariya kuwa haka ne kuma haka ba yaushe ibn taymiya aka haife shi shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya ɗari shida da sittin da ɗaya bayan hijiran annabi yana jin ƙarfi ƙarfin wahayi a kanmu haka ne kuma haka ba mu yanzu banda ɗoyin su muke ci ibn taymiya shekara ɗari shida da sittin da ɗaya aka haife shi hijira ɗari shida ya rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas tsakaninmu da ibn taymiya idan izala ana tukura mu zuwa ga ibn taymiya izala da kafuwar da shekara 786 haka da kuma haka wasu suna tunkuɗa mu zuwa ga imam ibn abdul wahab shi ba kike mana waha to madalla in dai haka ne har wa yau din izala ta riga tijaniya an fahimta malam abdul haka ya ka yi shi to shi rasu an gaje shekara na da dubu ɗaya da ɗaya da ɗaya. Ya dubu ɗaya da ɗari biyu da shida. Daga wani zana idan an tura mu zuwa imam zuwa yau. Shekara da biyu. Domin da samun da ɗaya da ɗaya. Amma ba ta fi jami'a da ɗaya hukunci. ina farka jami'a saboda mun gane sun da an komo da za su ha yaushe aka haifi gogan an haifi gogan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ya yi mafarki wai amma mu shi ne ya gani a wajen yana da hijira shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida yake ya gan shi a wani abu da jami'a bayan ya gano ƙadiriya a gaskiya An fahimta? Dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida ya ce an bashi ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin. Saboda haka da rasuwar shi karɓar da Tijjaniya zuwa yau shekara ɗari biyu da hamsin da ɗaya. Shekara ɗari biyu da hamsin da ɗaya daga kuwan Tijjaniya. Mu kuma an jingira mu zuwa ga Imam Ibn Taymiyyah shekara ɗari bakwai da tamanin da shida. In an jingira mu zuwa ga Imam Abdul Haq shekara ɗari bakwai da talatin da biyu. wa ya riga mu ba ma wannan ne damuwar mu a cewa da aka riga ba dukkan mu muna kira zuwa ga waye manzo sallallahu alaihi wa sallam muna kan tafarkin sa ne da rasul mu sallallahu alaihi wa shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai aka ne ko da arba'in da bakwai don yin hijira kenan ai da rasul da talatin da bakwai aka ne samun ko ba haka ba to saboda haka hani'an lakum ya ahli sunna ashe mu mun riga wancan takwakiyar hawa ko ba ga wani to Allah ya saka muku da alkai amin Allah ya kara wa rayuwa albarka amin Allah ya sa mu yake da wani lokaci amin mun fara karatu sai manyan malaman mu suka zo akai bakon mu malamin mu jagoran mu Allah ya kara wa rayuwa amin sannan kuma malamin mu ya dawo su malamin za Allah ya saka muku da alkai amin kuma shi ma zai gabatar da lakka na kayan gaisu sannan akwai manyan malamai akwai malam masha Allah Allah ya kara musu alheri sannan akwai malam Allah ya gafarta musu da da kuma Allah ya kara musu alheri akwai manyan malamai da suka ga musu wasu malam Nuhu malam Sari da zai yi ko shugaba akwai abin da cewa ga ga malamai mu ko malam Nuhu ko malam Sari wai ne da wani lokaci ya mutu da shi kenan Allah ya farka ke. A ahadu suna gaskiya mu gode ma Allah. mu gode ma Allah. Shi ko mai kurkur ne faɗa. Mu dai da in ba malaman da za mu ce a zamanin mu ne tun da aina da yake girbe mu. Amma tun da akwai iyayenmu ɗan sa shi ne ba. Sa'o'i ne ba. Duka dattawan nan wallahi yan zamanin ta ne. Da rasuwan shi yanzu ana kai kyaushe. shi ne kurukuru da za ka haife shi an haife shi dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin kwanan nan ya rasu dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar shekara tsakanin shi da yau shekara hamsin da biyu saboda haka duk sau'in malaman mu ko ba haka bane amma wai a gaban su aka haifa ake ce mishi Allah Allah irin wannan Allah Allah da bai ana maka shi mutuwa ba ni ana maka shi cuta ba ni ana maka shi tsani a sabon kamfani ba magana to sai mun hada muhazara ta gaba amma kafin haka insha Allah ahlus sunna am a muna neman gudunmuwa domin ci gaba da tafiyar nan da muke yi da kuna jin daɗin ta tana ba ku abin da kuke so ba zan ci abin da kuke so ba domin za a faɗa maka abin da ba ki kake so ba saboda a faɗa maka maganar Allah ko ba haka bane to lallai wannan lajina ne albarka domin ci gaban da da'awar da kuma ci gaba da haɗaɗɗen abubuwa da ci gaba da taimako da abin da ya zai ba da gudunmawa na wannan tafiyar ana neman gudunmawa. Muna fatan ku cika mana lalita idan kuma akwai wanda zai ke ɗauka zai ɗauki nauyin wani abu daga cikin abubuwan da da'awar take bukata. Ba ma neman taimako ba wajen mu sa mai a mota, wajen mu sa mai a mashin, ko dan kati, ko 'yan midiya duk ba wannan ba. me zai tabbatar mana da yanayin kayayyaki irin su wayoyin nan irin su janareto irin su ajigarau irin su mai irin su gasar abubuwa su muke nema domin ci gaban da'awa ba wanda muka yi ma albashi a cikin tafiya ba wai shugaban muka albashi sakatare ni mace mace ina da namu albashi ko ba albashi ba abin da aka bar juna albashi a wannan wallahi ina neman abubuwan da zai tabbatar da tafiyar nan ne ko akwai kalubale a tafiyar amma muna fatan Allah da baraka wa ta'ala ya shige mana Allah ya mana jagora kalubale ko da ko ina ku ta mana to Allah ya fara da kai saboda haka dan sai akwai muhabara gobe insha Allah na san duka an gani da za a gabatar da ita a babban masallacin wani juma'a wanda ake ce masa masjid dalilin Qur'an da ke ganyen koda kamina cikin gari saboda haka za a gabatar da Qur'ani an gabatar da Qur'ani Allah ya za a dubo wani malami ne zai gabatar insha Allah Allah ya saka da alheri Allah ya fara wa rayuwa albarka Matashin da za a yi magana shi ne in ji malam ya mana magana akan tafiki gaba da ko? Sannan ya ɗan faɗa mana kashe kashe ta kai ta ko? To gobe za ku ji da wani rububiyya insha Allah. Tauhidin rububiyya. Insha Allah. To assalamu alaikum Allahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته